الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna hudu ga wata na shidda hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa takwas ɗin watan ɗaya shekara ta 2022 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin al'aqidatu as-safariniyya littafi na aƙida na al'imamu safarini ubangiji subhanahu wata'ala ya rahama a gare shi muna cikin fasali da yake magana akan fi amril ma'ad bi ma'ana al'amura da suke da alaƙa da makoma a wannan rayuwa da ake ta wucin gadi yanzu miye zai biyo bayan ita wannan rayuwar da ake ciki a yanzu to shi ne mala yake cewa wajzim bi amril ba'thi wan nushuri wal hashri jazman ba'da nafhi suri ka tabbatar da al'amarin alba'as tayar da mutane daga cikin kabarrukan su wan nushur ma'anan su guda ɗaya ne wal hashru sannan kuma da tara mutane da ubangiji subhanahu wata'ala zai yi jazman wannan wani abu ne kat babu kokonto akan haka mali ce ba da nafi suri bayan an yi busa a cikin ƙaho bayanai akan wannan baiti sun riga sun gabata sannan mali ce ka za wukuful halƙi lil hisabi wa suhfi wal mizani lil thawabi haka ka tabbatar a matsayinka na mai imani cewa wukuful halƙi lil hisab tsayuwan da bayi za su yi don a yi musu hisabi a gobe kiyama wasuhufi sannan kuma da bayani akan abin da ya shahi littahin aikin mutane wannan littahi na aiki kamar da magani a cikin darasi na ƙarshe bayan an gama hisabin nan littahin sakin su ne za a yi ba kai bane za ka zaɓi cewa bari in ɗauke shi da hannun dama wani ya zaɓi cewa bari ɗauke shi da hannun hagun kowa iya da alaƙa da aikin da aikata karab za ka ji shi a hannunka na dama ko kuma wani ya ji shi a hannun shi na hagu to wannan shi ne bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wanda aka ba shi littahin shi a hannun shi na dama faya ƙulu ha'u muƙura'u kitabiya zai rika bin mutane ‘yan uwa yana ku duba ku gani ku amsa ku karanta ga littahi na ga irin aikin na aikata ga kaza ga kaza ga kaza yana alfahari yana jin daɗi wanda babu wani jin daɗin da yake kwatantuwa da irin wannan jin daɗin a ce gobe iyama an tashi littahinka a hannunka na dama wanda duk fafutukan da mutum mai hankali ya kamata yi shine ya za a yi littahinka ya zo maka a hannunka na dama zai ce ha umu ƙura'u kitabiya inni zonantu ni tabbas gare ni akan an ni mulaƙin hisabiya cewa zan ce hisabi nan da izinin Allah to wannan bangare na farko kenan bangare na biyu kuma shine wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi wanda kuma aka damka mishi littafin shi da hannun shi na hagun fa yaqulu zai ce ya laitani lam uta kitabiya zai ce kai tuna ina ma ba a bani littafin nan ba walam adri ma hisabiya ina ma ban san hisabin da yake cikin wannan littafin ba ko kuma hisabina nan zai tsaya yana ma'agna anni maliya halaka anni sultaniya da sauransu har akai matakin da ubangiji zai umarni khuzuhu faghulluhu thumma aljahima sallu me yasa innahu kana la yu'minu billahi alazim baya imani bai imani da Allah mai girma da buwaya ba daga aikinka aiki na aikinmu a nan gidan duniya awwal wajibin shine muga cewa mun girmama Allah subhanahu wataala ta hanyar bauta mishi akan tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine aikin kowa duk wani aikin da zai biyo bayan wannan aikin zai zamanto shay thanawi bi ma'ana wani abin da zai zo a mataki na biyu ko na uku ko na kaza amma girgamkin zaman mu a duniya wannan shine manufa kuma wannan manuwar ba magana bace ta zabe ko in ka ga dama a babu maganar ka ga dama da haka wasuhufi wal mizani lithawabi za a tsayar da kuma ma'aunayya na aiki wa nad'u al mawazin al qist al yawm al qiyamah Allah ce zamu ajje ma'aunayya na adalci a gobe kiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba ma zalimtar rai da komi wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ce wallahi in daidai da kwaya a zarra ina abin da ake cewa iyar rana a ce misali hasken rana ya hasko daga tagar nan za ga wasu wasu kura a cikin wannan kaga idan ka yana gani amma hannunka bai iya kama shi Allah ce in daidai da irin wannan ne Allah ce sai mun zo da shi wakafa bina mun wadatu mu game da abin da ya sha hisabi bi ma'ana mun ishi kanmu da kanmu aiki ne wanda za a yi shi keke da keke za a zo a nashara a su'uf takardun za a zo a zubda a gaban mutum duk takarda guda ɗaya iya ganinka ganinka zai ƙare takardar ba ta ƙare ba sai an samu waɗannan takardun gomiya tara na tara tis'atan wa tis'in haka na ka yake haka na yake haka na kowa yake to waɗannan abubuwa duka wajibi ne mutum ya imani da su da yawa daga cikin mutane sun karyata wannan ya ja musu hushin Allah subhanahu wataala ƙarshe kuma suka cika babu imani a duk lokacin da ɗan adam zai hakama hankalin shi bi mana lokacin da za ka alƙalantar da hankalinka cewa sai ya kai ka zuwa ga abin da yake ganin ƙwab to wallahi ba inda zai kai ka in ba gidan wutar jihannama ba shi ne abin da falasifa suka yi ulama alkalam suka yi ƙarshe suka cika babu imani waɗanda Allah ya shirya wanda su ne ƙarshen rayuwarsu suka gane hayaniyan banza da surutan banza suka sauka musu da tuba saboda hankalin ɗan adam ƙasir ne a iyakance ke ba komi zai iya kai ka zuwa gare shi ba yanzu irin waɗanda abubuwan da ake haɗe kaga duka magana imani ce saboda hankalinka ya yi kaɗan ya kai ka zuwa ga abu saboda ba gani kai ba amma me yasa za ka yarda Allah ya bada labari me yasa za ka yarda saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari malin ce ka zasu siratu sun mahaudul mustafa haka maganan yake game da abin da ya shahi sirati shi ma wajibi ne ka yarda wannan siratin shi ne wata hanya idan ka ce asirat ya'ani at-tariq wa anna hadha sirati mustaqiman ya'ani tariqi mustaqiman wannan shine tafarki na daidaitacce wannan harshen larabci kenan idan ka ce sirati kuma a harshen alqur'ani da hadisi ana nihi aljisrul ladhi yakunu ala matni jahannam shine wata gada ko kuma ka ce wata hanya irin wanda ake ta sama wanda za a ɗauko ta hanyar da a ɗora ta a kan matani mana a kan wutar jahannama wanda shi siraɗi yana shuguɗe ne a saman wutar jahannama kuma iya da kaihi sama da kaihin dukkan wani takwabin da ka sani sannan kuma karantar shi bi ma'ana kalelece shi gashi ya yi shi kamar a saman shi ne zaɓi a wuce to kai kasan adam tabbas akwai aiki kuma wannan wani abu ne wanda yake hatman lama farramin babu wanda ya isa ya gudu ya ce bai yarda ba ko ba da shi ba ko da kaza ko da kaza ba bai isa ba kuma daga ganin abubuwan suke faruwa a cikin rayuwarka na duniya ya zaka kawai ka tabbatar da cewa annallaha qadirun ala hada Allah mai iko ne akan komai Allah mai iko ne akan haka saboda ga abubuwa suna faruwa duk matakin da ya kamata mutum ya doka ya doka amma kuma abin da yake tsoron ya zo ya ritsa da shi ina dabarar shi ina tunanin shi ina hankalin shi ina azancin shi ina duke shi ina mulkin shi duka babu wannan abin da ya zo ya faru ya huta daga cikin irada shi wannan mutumin amma kuma yana ji yana gani ba abin da yake kan shi illa islam dole mai kauya to kaga dan adam zai zo ya bi saman wuta saman saman sirati shine Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ba wani daga cikin ku illa wariduha sai ya bi ta saman wutar jahannama ya wuce me a saman ta shine sirati to wannan sirati da ka zo ka shumuda shi mutane za su zo su rika hawan shi iya aikin su kowa daidai aikin shi daidai irin tahiyyar da zai a saman sirati ubangiji subhanahu wataala yake cewa fawa rabbika lanahshurannahum washayatin fawa rabbika ina maka rantsuwa da ubangijinka Allah yake rantsuwa da kanshi lanahshurannahum zamu tara mutane gaba daya washayatin sannan kuma su ma shaydanu zamu tara su thumma lanuhdirannahum sannan kuma zamu halarto da su haula jahannama jithiya zamu zo da su a gurfane ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن إتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بسليا سيتي وإن منكم إلا واردها هو سيدي ذاك لمثل هذا game da irin waɗannan abubuwan ne ke wajibi ga mutum ya tanadi kuma tabbas wani abu ne wanda yake yana nan zai zo zangon shi baya da wani lokaci ƙayyadaddi haka mutum ya kimtsa saboda tunkaran wannan lokaci saboda tunkaran wannan wannan mashhadi wannan tsayuwa da za a gobe kiyama shine mala yake cewa kaza siratu haka magana akan sirati dole kai imani da shi kaga ba ganshi ba manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wani zai zo wucewa saman sirati kamar walqiya kalbarqi wulkahin ku an kartin ya wuce me yasa aikin da ya aikata aikin shi azumin shi yardan shi da Allah ɗayanta Allah nisantar shirka wannan abu zai sa ya zama sababin da yana zauwa kan a tantance menene ma shi tun ya wuce mazala ke cewa wani zai zo iya gudun da yake kamar irin gudun da hadari yake a lokacin da iska ta kaɗo shi akwai abin da bahaushe yake cewa shida in damuna ta raka za ga hawan hadari yana wani irin gudu to haka wani zai wuce wani zai zo ya wuce yana da ƙarhi da gudu irin na doki jawad doki magushi haka zai zo shi mai wuce mazala ke cewa wani zai zo a kan siffa ta ƙato maji ƙarhi yadda yake gudu shi haka zai zo ya wuce daidai iya aikin da ka aikata iya irin yadda za ka samu sauƙin wucewa a kan sirati mazala yake ce ana tahiya mutane suna zawa har ayyukan bayi su kasa wani ya zo yana jan mazaunayen shi yana ja yana tahiya yana ja yana tahiya sannan ba wannan ba a cikin wuta akwai kuma wasu kalali wanda suka tsuro daga cikin kuma Allah ya san su a jikin sirade suke kalalib su ne kaman fatsa wata kugi haka za ta rika jan mutane tana nasawa cikin wutar jahannama duk mutumin da aikin shi ya zamanto kashashen aiki ne yana hayawa yana rubtawa ƙasa rubtawa nan da zai kuma ita ce wuta jahannama ya tafi ya tafi kenan mazala ya ce wani zai zo yana jan mazaunayen shi yana jan mazaunayen shi wannan fatsan da aka sa suna kartan shi su ja wani bangare na jikin shi ya yi jini su ja bangare kaza ya yi kaza sai sun mushi kace-kace da jini amma dai kuma ƙarshe na samu ya tsira ya sha wahala amma kuma ya yi ya tsira to duka yana da alaƙa da aikin da bawa ya aikata waɗannan duka abubuwa ne wanda ni he na zo kai sai ka zo kowa sai ya zo ba wanda ya sai kauce duk dubaranka duk yadda kake ga cewa an yi wane ne an yi wane ne duka shirmen banza ne wallahi ba wanda zai hana ka zo wannan wajen abu kuma ɗaya zai hudda ka aikinka kawai alaƙaka da Allah sallarka azuminka karatun ƙur'aninka iyamun lailinka azumin nafilanka dukkan wani aiki da yake na bir bin Allah subhanahu wata'ala shi abin da zai tsiratar da kai malikita sun mahaudul mustafa sannan wajibi ne ka yi imani da haudul mustafa haudul mustafa shine tafkin alkausara wanda na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wanda allah ya mushi kyautar inna a ɓaina kalkausar wannan alkausar da alhaudu abubuwa ne guda biyu wanda kuma ana ambata su na farko idan ka ce alkausar nahrun fil janna wani tafki ne a cikin gidan aljanna a'tahu Allahu nabiyahu Allah ya bayar da kyautan wannan ruwan ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ke cewa inna a'tainakal kausar mu ne muka baka ruwan alkausar fasalli li rabbika kai sallah dan ubangijinka subhanahu wataala ka yi sallah don Allah karkai don kowa ka yi addu'a don Allah karkai don kowa wani har ka soke dabbaka ka yi yanka kuma shi ma don Allah sannan karka damu inna sha ne aka huwa al'abtar wani suke ga cewa suke ce aika da kyakkyan baya ka a hidiya maza duka sun mutu kaza kaza kaza shi abokin husumarka da gabanka shi yake da kyakkyan baya wake ambatan shi yau babu amma manzalla sallallahu alaihi wasallama ambatano ake mushi auni to a nan shi idan aka ce alkausar kenan shi tafki ne a cikin gidan aljanna idan aka ce kuma alhaudu shi kuma fi arasatil qiyama shi kuma wani tafki ne wanda yake farfajiyan kiyama amma ruwan shi daga ina yake daga can wancan alkausar din daga can ne ruwan yake gangarowa yake zubowa cikin wannan tafkin da yake farfajiyan kiyama kenan kausar nahru fil janna sannan shi kuma alhaudu shi kuma fi arasatil qiyama a farfajiyar qiyama ana yake to wannan ruwan na alhaudul mawrud dukan su waɗannan ubangiji subhanahu wataala ya kyautar da su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ruwan na haud azimun tulu iya da tsawo ko iya da fadi tsawon shi tahiyan wata guda ne daga farkon shi kai kai karshen sai kai wata kana fafatawa a saman doki magushi fadin shi shi wata hiya wata guda ne sannan adadin abin da yake ma'aunin da yake sama kwafkin da suke saman shi adadin taurarin da suke cikin sararin sammai ne wannan ruwan farin shi ya hi madara fari sannan ya hi zumuwa daɗi sannan kuma ya yi almiski ƙamshi shi wannan ruwan duk wanda Allah arzuta shi da kwata ɗaya ka ja kai kwat ɗaya da kai da ishirwa kun yi hannun riga in kaga ka sha ruwa kawai ganin dama ne da jin daɗi da morewa amma ba magana ishirwa ba Allah subhanahu wa ta'ala arzuta mu da shan wannan ruwa a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam zai rika kirayo al'ummar shi halummu halummu ku zo ku zo ku sha wannan ruwan duk wanda yake bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah zai arzuta shi da shan wannan ruwan dukkan mutumin da yayi ayaga imana yake ga cewa ai manzon Allah ya zo kaza da kaza ba dole sai an takaita da shi ba yana ga shi ma a yau yana iya zawa da wani abu bid'a kenan kire a cikin addini ƙari a cikin addini kaɓa da suna addini ka ce ai muna gani ko haka ya kamata a kullum al'amarin addini ka riƙe wata ƙa'ida guda ɗaya kaga addini na wasa ka yi shi Allah ko? addini na Allah ne kai babu wanka ciki bauta ce aka sa ka wanda ya sa ka sai ya kayyade ka cewa ga abin da za ka yi da Allah ina rikici a cikin wani abu babu kuma wannan abin da yake cikin addinin ko ya mun daɗi ko kai ya mun daɗi ko ina ga ya kamata ko ina ga bai kamata ba duk ba harka ta bace ba yanzu hadisi nawa ko kuma dalili nawa mutum zai ture saboda tunanin kanshi ko kuma a karanta wani abu na ayar ƙur'ani ma ya nuna kai abin da ba zai yi ba to bauta wa Allah kake ko kuma tunaninka kake bi bautan Allah za ka yi ko kuma ‘yan garinku za ka bi ko ‘yan angonku za ka bi kaga mutum ya kasa tsayuwa da daidaito akan addini saboda wasu mutane su waɗannan mutanen a ran da aka ce yanzu ka mutu me za su iya yi maka me za su iya tsirina maka babu kawai wannan ɗan yukin ne za a yi na aje abin da ka a dawo an ƙari ka gama rayuwarka kana musu kara su yarda da kai kas su ce maka kaza kar a ce kaza ka saba da Allah ka saba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kawai babu gaira babu saba sai ka lalata rayuwarka duk abin da ka san addini ne ka tsaya gwargwadon yadda ubangiji subhanahu wataala ya fahimtar da kai fattaqullaha mastata'tu amma babu zancen cewa ai muna gani ko kuma ya kamata ko kaza a ba magana ya kamata ka bada gizo kai yanzu Allah zai faɗi magana ko manzon shi faɗi magana kai ka zo ka rika ya kamata a antum a'lamu amillah kai kahi Allah sani ne ko kuma kahi Allah sani ya kamata to duk idan mutum ya ɗauki a harka addini da cewa kamar wani abu ne wanda shi ma yana da ta cewa to wallahi daga lokacin ya lalace ya lalace saboda soye-soyen zukatan mutane za ka bi ƙarshe sai ka yi mi ka hallaka ka hallaka ka taɓi rayuwa ta zama rayuwa ta banza daga ka riƙe addini al'amarin allah ne ya safkar da littahi alƙur'ani mai girma ya aiko da manzo ya karantar da mu abin da yake cikin alkur'anin nan mu bauta wa Allah subhanahu wataala akan wannan tsarin duk mutumin da ya tsaya akan wannan wallahi wannan mutumin na aljanna ne wanda kuma yake ga cewa bai wadatu ba dole sai ya karo daga wani waje to wannan mutumin ta kanshi ya zalunci kanshi to wannan ruwan na alkausar duk mutumin da yake da yanayi na ƙari da sunan addini ba zai sha wannan ruwan ba manzala sallallahu yana kiran wasu mutane halummu halummu sai ga mala'iku suna kora wasu sai manzala ya ce haulai ummati ai wannan suna cikin al'umma ta sai a ce ya rasulullah harrafu wa baddalu wa ghayyaru ba'daka sun jirkita sun sauya sun lalata addinin sun sa son zuciyarsu sun sa muna gani ko haka muka gada ko haka aka saba duk mutumin da zai ce yau an karanta wani hadisi ya ce hadisin nan bako ne da shi da hadisin wahi wani tsawon shekaru da shi da alkur'ani ayat da aka karanta wahi tsawon shekaru kawai shi kenan don baka san abu ba jiya da shekaran jiya yau an kasan shi sai ka ce kawai yau aka fara shi yanzu ko a tsarin duniya idan mutum ya zama ta haka da tunanin shi an ɗauke shi mai hankali ɗaya hankali ya ce kawai daga lokacin da ya san abu lokacin ne to aka kawo shi alhali bai sani duniya ta jima da sanin wannan abu to duk wanda zai ce addinin nan yau ya fara a kai ne da ka fara yau wani abu ne wanda yake da daɗe iyana matsalan da aka samu shine kai musulmi ne wanda baka karatu baka karatu kawai so kake a tashi gobe kiyama kawai ka shiga aljanna minti talatin naka je ka karanta addinin ka baka da shi kwata-kwata baka tsara ba bai cikin tsarinka bai cikin lissahinka kuma ka ce abu kaza addini ne sai ka komo karkata yanzu kazan za a ce kaza ba ho zai ce Allah ya ce ba ba zai ce manzon Allah ya ce ba ba zai ce malamai kaza suka fahimta ba sai dai ce yanzu kazan za a ce kaza to irin wannan kan ma ka tattauna da shi ka ba kanka wahala walaysa li jahilin fi an-nas mughni shi jahili bai da amfani a cikin mutane kuma jahala murakkaba alladhi la yadri wala yadri annahu la yadri bi ma'ana korarren jahili wanda shi bai sani ba kuma bai san cewa bai sani ba daidai ce yanzu kasan za a ce kaza to wajibi ne in za ka bauta wa Allah ka nemi dalili al'amari na Allah ya sabkar da alkur'ani ya aiko da manzo duk wanda zai bauta wa Allah ya kayyadu da waɗannan abubuwa shi ne malai ke cewa kenan shi haudul mustafa sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ya hana liman bihi na shifa fa ya dacewan hana imana shi ma dacewa ne liman bihi ga duk mutumin da da wannan haud na mustafa sallallahu alaihi wasallam kenan game da ruwan wannan alkausar nala shifa ya samu ceto na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wazala sallallahu alaihi wasallam tabbas zai ceto kamar da bayanin ceto zai zo a nan gaba malik ya ce anhu yuzadul muftara kama warad yace anhu game da wannan anhu ha'u dhamir yana koma zuwa ga alhaudu wannan ruwan da yake farfajiyar kiyama yuzadu za a kori almuftara mutumin da ya kirkiri ƙarya a cikin addini ya sa ta cikin addini ko kuma yake bauta wa Allah kan ƙarya za a kore shi kama warada kama yadda dalili ya riga ya gabata akan haka manzala salasalam ya haɗu haka ya ce wa manna hasub na salami lam yurad manna ha aiman kasada aiman salaka dukkan mutumin da ya kama tafarki wanda yake na assalam na aminci lam yurad wannan mutum ba za a kore shi ba ba za a mayar da shi ba za a bar shi ya zamanto daga cikin waɗanda za a arzuta su da shan wannan ruwa Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin waɗannan mutanen mali ya ce ina dai mai jan hankalinka fa kun muti'an waqfu ahli ta'a fa kun muti'an ka zamanto mai da'a ga Allah subhanahu wataala ka zamanto mai da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhal ladhina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa la tubtilu a'malakum ya kun da kai imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kar ku lalata ayyukan kenan rishin da'a ga Allah da manzon shi lalata mi lalata aiki ne da haka fakun mudi'an sannan waqfu ka bibiyi ahlat ta'ati mutanen da suke da'a ga Allah subhanahu wataala waqfu yani ittabi kabi ahlu ta'ati aw ahlu ta'ati mutanen suke da'a ga Allah subhanahu wataala duk mutumin da kaga yana biyayya ga Allah kanshi da kawanshi to kai kokari wannan mutumin ya zama to maka abokin rayuwa saboda shi aboki na kirki alheri ne a kowane lokaci mutumin da za ka yi ba daidai ba ya ce maka wane kakkai kaza ikaza wannan shi ne abokin zama dukkan ahlar ta'a waɗanda ma'abuta ɗa'a tun daga magabata ya zama to ƙoƙarin kwaikwayon su ne kake ya za a yi kabi tafarkinsu tun daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi sallama da waɗanda suka biyo bayan su tare da kyautatawa mala ya ce fil haudi wal kausari wal shafa'a ka zamanto wanda za ka zamanto tare da waɗannan mutanen kuma mai aƙida irin aƙidar waɗannan mutanen da suka gabata fil haudi game da abin da ya shahi alhaud alhaud shine tafkin da yake farfajiyar kiyama wal kausar da ruwan da yake cikin gidan aljanna tafkin alkausara sannan kuma wal shafa'ati da abin da ya shahi ceto anan ma ka tsaya inda ma'abuta gaskiya suka tsaya ma'abuta da'a suka tsaya kai ma ka tsaya anan abin da ya shahi ceto ceto kala biyu ne akwai ceton da yake korarren ceto imana abinda addini bai yarda da cewa zai zamanto ceto ba sannan kuma akwai ceto wanda yake tabbatacce addini ya tabbatar da shi ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata a cikin suratul baqara cewa man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wa zai iya yin ceto a wajen Allah subhanahu wata'ala in ba da izinin Allah ba sai ya ce a cikin suratun najm wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda nawa daga cikin mala'ikun da suke sammai ceton su bai amfanar da komi sai bayan Allah ya ba da izini ga wanda zai ceto wa yarda Allah ya yarda da wanda za a ceta akwai ayoyi da suka magana akan kore ceto ceto irin wanda ceton da bai da asali can cikin mudassir da Allah ya tafa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in baya baya amfanar da su ceton mai ceto duk mutumin da zai meke kawa a gidan duniya yayi abin da ya ga dama haka kawai wani ya ce a kwantar da hankalinka muna tare kuna tare a ina kuna tare a ina haka kawai tsabagen yadda jahilci ya kanta a cikin ƙwallon mutane game da addini sai wani ce ya yahi maka kuma ka rika farin ciki kana ta kuwa ila haufun alaikum ku ba wani tsoro a kanku ba wani wannan kawai lahiya launin daɗin kuka ta yi kawai ba wani wannan to kaga wannan bayanin da yake yi a ina yake da dalilin yin wannan bayanin bai da shi irin wannan ceto shi ne allah kori fa matan fa'uhum shafa'atu shafi'in ka je ka aikata abin da ka ga dama zan cece ka to kai wace maka zaka ceto a ina sunanka yazo dole sai an samu sunanka kai wa da danwa ne manzalla ya faɗi ko kuma ubangiji subhanahu wataala yayi bayani haka a cikin alqur'ani amma babu a cikin wannan babu a cikin wannan in kace kuma a cikin rugugi ne a cikin a cikin gaba ɗaya ne to shi da kake cewa zaka ce la'alla shine zai ceto kai baka ceto tunda gaibi ne ba wanda ya sani sai Allah kaga kenan wannan kabba ne shi ma da katsalandan da suna addini da haka ba wani mutumin da zai daga baki a yau ya ce zai cece ka Allah mai girma da buwa ya tabbatar da kamar da aka yi bayanin dazu manzala sallallahu alaihi zai ceto to wannan ceton da manzala sallallahu alaihi zai yi koda kana sa ran kana so manzala sallallahu alaihi cece ka a cikin addu'o'i ya kamata ka yi addu'ar ka roƙi Allah subhanahu wata'ala a kan Allah ya sa ka cikin waɗanda manzan Allah zai ceta. Amma da za ka ɗaga hannunka a yanzu ka riƙa cewa ya rasu ya ma'aikin Allah ka cece ni, wanda shirka ce ga Allah subhanahu wata'ala, roƙo ne kake wanda ba a yin shi ga kowa sai ga Allah. To, ina ga idan aka ce, annabin Allah ba za a yi haka da shi a gwamaya shi a cikin haƙƙin Allah, ina ga wani mutum wanda asfalar safili ne duk mutumin da ba manzu ba wane ne shi laisa bi shai to idan Allah ya kayyade ya ce manzanni ba baya halatta a hada su da ubangiji a cikin haƙƙin Allah to ina ga mutumin da yake kawai da sunan malami ko kaza ko kaza ko kaza wallahi mutum ya ma kai shi adalci sanin irin waɗannan abubuwa a cikin wannan yanayin da muke rayuwa yana da matukar muhimmanci a cikin rayuwa wallahi ya hiye maka alherin a baka kyautar zinariya da lulu saboda waɗannan abubuwan a nan in ka same su a nan za ka bar su shi kuma irin wannan bayanin zai gyara alaƙa tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala ka mutu salim alim kana mai halin Allah yana ya yarda da kai shi kuma wannan shine jari jarin da bai karewa shine tukucin da baya karewa alherin da bai karewa bai da ranar da zai kare alherin da babu tozarci babu kaskanci a cikin shi alheri ne zalla mi'atai nufi mi'a watakila kana ya ce dai san fursan ba iya layewa a faɗi ba san fursan ba alheri ne wanda babu wani abu na cutarwa a cikin shi idan zama to alaƙa tsakanin kan Allah alaƙa ce mai kyau to a duk lokacin da ya zama to kana haɗa Allah da wani a cikin bauta wallah kaga zuwa ka kenan sai hukuma can irin wanda Allah ba da labarinsa a cikin suratul araf su waɗanda aka bi da wanda suka bi ana tsine ma juna ana ya ubangiji waɗannan mutane su suka batar da mu a azabtar da su limki biyu aka musu azaba goma aka mana goma su a musu ashirin haka za su rika dawa kaga in aka kai wancan matsayin al'amarin bai kyau ba to irin wannan ceton mas'um wanda bai da goyon bayan qur'ani bai da goyon bayan hadisi irin wannan ceton babu shi wani ceto da tabbatacce Allah zai ayyana wasu daga cikin bayin shi la'alla kana ciki la'alla kina ciki la'alla kaza ba, ba wanda ya sani sannan aka ce ku yi ceto ba kuma ta zai kawo ku je ku ceto da kuka dawo ba ha wa yarda sai wanda Allah ya yarda a cece shi Allah kuma baya yarda sai da mutumin sai mutumin da yake me sai mutumin da yake muwahhidi sai mai ɗayanta Allah Allah ba yarda da mushriki saboda ya ma kanshi ka'idan cewa ba zai gafarta wa duk mutumin da ya mutu yana shirka ba da kaga wajibi ne mutum mai imani ya san da haka irin bayanai da zaka samu ana yi watakila da sunan addini ka tsaya in mutum zai maka bayani da sunan addini ka haska sosai da kyau ka gani akan miye ya gina bayanin shi abinda zuciyar shi ta raya mishi yake so maslahar shi intiren shi abin da yake ga zai samu ku zuzu tashi da za a yi ko kuma ya gina ka ne akan ya za a alaƙa ta kyau ta yi kyau tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya nuna maka cewa wai bakka da ikon da za ka iya bauta wa Allah dole sai ka kasance tare da shi to waɗanda suka bauta wa Allah kahin a ka kai su kuma ya ne da haka shafa'a akwai ceto akwai ceto wanda ƙur'ani ya ba da goyon bayan shi tabbatacce wanda za a yi shi banda waɗanda aka ambata wanda manzalla ya ambata to duk wani mai imani na iya ceto amma bakka da yancin da zaka bigi gaba a yanzu ka ce zaka yi wannan ceto babu kai kuma ma ka bude bakinka ka ce ai na cece ka wallahi yana nuni akan rishin tsoron Allah tare da kai baka san Allah ba me yasa wancan hadisin da aka karanta a baya hadisin da za a je gobe kiyama a yi shekara dubu nawa shekara dubu hamsin za a yi a tsaye a tsaye kawai an yi tiris ba magana ba komi kowa ya shi shekara dubu hamsin a lokacin da za a ɗunguma a yi wani ƙwarya-ƙwarin tawaga a wajen annabi adam a ce kai ne abul bashar kai ne kaza kai ne kaza mi zai ce sai ce laƙad ghadiba rabbiyan yau maghadban ubangiji na a yau ya wani fusatan da ban na iya tunkarar allah subhanahu wata'ala ni ma ta kaina niki wa yake wannan magana annabi adam wanda allah ya zaune da shi a cikin gidan aljanna ubangiji subhanahu wata'ala ya fifita shi akan mala'iku wa allama adam al'asma a kullaha ya sanar da shi sunayen abubuwa ga irin ni'imomin da Allah ya mashi gaba daya amma yake cewa wallahi ba zai iya tunkarar Allah da wannan magana kai dan uwa wace irin wani irin mataki ne ka taka da sunan malamta ko da sunan wani abu ka ce za ka shiga gaban waɗannan annabawa annabi musa mi ya ce annabi isa mi ya ce annabi ibrahim mi ya ce babu annabin da bai bada uzuri ba sai in aka zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha wannan ceton ni zan yi shi da izinin Allah ko ba kai tsaye ba shi ba ceton wanda za a yi ba ho akai suwa da aljanna bane ba bartana kai yanzu ka ce ai kawai bakka da matsala ni zan kai ka a ai hisabi tsakanin bayi aiki da suka aikata kowa san matsayin shi ko manzo ba kai tsaye ba zai roki Allah zai je karkashin al'arshin ubangiji ya zube ya roƙi ubangiji a ce daga kanshi ya tambayi abin da yake so za a ba shi wannan ita ce a shafa'atul uzma ceto mafi girma a lokacin tukon mazalla zai bayani ce ya ubangiji a yi hisabi tsakanin bayi a lokacin kuma zai rika allahumma ummati allahumma ummati ya ubangiji al'ummata allah al'ummata bil mu'minina ra'ufur rahim kaga ba ma'anan gida hatta gobe kiyama bai mace da al'ummar shi ba sallallahu alaihi wasallam to da Allah ba akwai rashin sanin Allah ba ga mutumin da zai zo a irin wannan farfaje ya zo da wasu surutai a nan gidan duniya maliki cewa fa kun muti'an waqfu waqfu waqfu ahli at-ta'a fi al-hawd wal kawsari wash shafa'a yace fa innaha thabitatun lil mustafa saboda ita wannan al-kawsar da al-hawd sannan da wannan ashafa'atul uzma thabitatun tabbataccen abu ne lil mustafa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ka ghairihi min kulli arbabil wafa kamar sauban da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma da wasu daga cikin mutane min kulli daga cikin dukkan arbabil wafa mutanen da suka bi Allah suka cika alƙawarin Allah gurgudan hali Allah zai ayyana wasu yace wani ice to ceci wani da wani da wacce da wacce da wacce da ka in ka tashi roƙon ceto wa za ka roƙa Allah sai ka ce ya ubangiji ka sanya ni cikin ceton alƙur'ani ya ubangiji ka sanya ni cikin ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sanya ni cikin ceton masu ceto wa ka roƙa Allah Allah ka roƙa kaga kenan alaka ka da wane ne da Allah subhanahu wataala tunda shine zai bada izini wani ice ceto kuma ceci wani da wani malike cewa ya ce min alimin karrusli min alimin karrusli wal abrari siwallati husat bi dhil anwari ya ce min alimin malami ne karrusuli ko kuma manzanni ne wal abrari da mutanen kirki iya na kirki wanda suka bi Allah waɗannan duka ya tabbata cewa za su yi ceto amma duk wanda ba a bada sunan shi ba da cewa zai yi ceto bayyana yancin da zai zo a yanzu ya ce a ai ku bari kakkuta da hankalinku ku kwantar da hankalinku kawai dindin cece ku mala ce si wallati husat bi dhil anwari siwa in banda allati ceton da husat aka keɓanci bi dhil anwari ma'abucan haske shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kaga a shafa'atul uzma babu wanda ya isa yayi ta sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan maqaman mahmuda shine wannan ceton da zai malice faslun fasali na gaba fil kalami alal jannati wannan yanzu an maka magana akan hilin hisabi da abin da ya shahi auna aiki da abin da ya shahi sirati da abin da ya shahi kaza da kaza yanzu a maka bayani akan abin da ya shahi wuta kuma da aljanna na farko mu sani cewa da wuta da aljanna gaba daya ubangiji subhanahu wataala ya halicce su bi ma'ana khalaqa Allahu al-jannata wa ja'alaha daral muttaqin Allah ya halicci aljanna sai ya sanya ta gida ce ta masu tsoron Allah kawai Allah samu a cikinsu wa khalaqan nara Allah ya halicci wuta ita kuma waja'alaha daral kafirin Allah ya sanya ta ga iya butulu kahurai wanda suka butulce wa Allah subhanahu wata'ala Allah kare mu ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fa in lam taf'alu idan abinda aka nema ku yi buku aikata ba walan taf'alu ba za ku iya iya aikata shi ba la siyama adan bayani ne siyakin yana tafiya akan zawwa da irin alqur'ani mai girma ya karanta alqur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kareta sun ce ba haka nan bane ba sun ce in huwa illa qaulul bashar suka ce ai magana ce ta mutane suka ce asatirul awwali naktatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila suka ce a ai wasu tatsiniyoyi ne kake karanta sai Allah ya ce ku zo da irin shi in kun isa ya gagara aka ce fa'tu bi ashiri suwarin mithlihi muftarayatin ku zo da sura goma ya gagara aka ce to ku zo da sura guda daya ya gagara aka ce ku zo da aya ɗaya ta gagara Allah ce fa illam taf'alu idan ku aikata ba a yanzu walan taf'alu ba za ku aikata ba har zuwa gaba kuma jan kunnen da ake muku fattaqun nara ku ji tsoron wuta allati waquduha an-nas wal hijara wadda makunninta makamashinta su ne mutane da duwatsu dutse da ɗan adam su ne makamashin wutar jahannama mazala salasalim yake cewa dun mutumin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙadarta mu cewa zama ɗan wuta mana bai aikata ayyuka managarta ba wannan mutumin za a maida shi la'alla girman shi shi kaɗai zai hi nijar gaba ɗayanta kaga 1 miliyan 267 mil kilometer kare ku zai hita shi kadai ka hada shi kawai daga nan zuwa nan tahiya ne na watanni mazala ke cewa haƙorin shi dirs haƙorin shi matamni ɗaya ya yi dutse hudu dutse hudu tsawon shi kilometer nawa ne daga farkon shi zuwa ƙarshen shi kilometer nawa ne ya kai nawa kilometrat masu yawa to wannan haƙuri shi kawai sai Allah subhanahu wataala ya yi tanade shi akan irin wannan halitta Allah zai umarni akan ajiwa shi da wutar jahannama sannan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra haliya zuqul azab duk lokacin da gangan jikin da fatan ya kone yayi kurmus Allah ce baddalnahum juludan ghayraha za mu sabanta musu wata fata ta daban li yazuqul azab saboda su ci gaba da dandana azaba waja mushi shi ya jama kanshi shi ya jama kanshi kar ya zargi kowa ya zargi kanshi yana tsammanin duniya kayan kirki ce ana yabi Allah yana ce a akwai lokaci bi Allah a kakku takura mana haraka addini kun da mutane halal haram halal haram wallahi duk mutumin da ya samu zuciyar shi ta yi tafshi akan bin Allah ya rika tashi cikin dare na Allah godiya ni'ima ce da kyauta daga Allah subhanahu wataala akwai mutumin da al'ummar da ya tsinci kanshi a cikin musulmai ne idan ya ce ba zai musulunci ba zai zama to bai yadda tasiri ko a harakan kasuwar shi ko a harakan mulkin shi ba ta nama haraka misali na zaɓe kuna makamancin wannan sai ya tilastu a kan yin musulunci amma har a cikin ƙoƙo zuciyar shi yana jin in aka karanta wani abu an dami mutane an ce mata su sa hijabi yana ga duk an hana mutane su shakata an ce an hana zina yana ga an takura wa mutane an ce an hana kale-kale yana ga cewa ba a ma mutane adalci ba wai wata take cewa wai duwan abin da yake sa mace ta yi kyau duk an bi an hana ko musulma ce wai wallahi tana cewa wai duk abin da zai sa mace ta yi kai duwa gani wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ne ya kawata musu aikin su tana ga sai ta aske gidanta tana ga sai ta same shi tana ga sai ta kankar haƙorinta ta yi wushiriya tana ga cewa sai ta yi caccake ko a leɓinta ko kuma a wani ɓangaren jikinta ko a ɓangaren hannunta ta rubuta wani harafi daga cikin harko harafin sunanta a lokacin take ga cewa ta zama mai kyau duk iya daga cikin gane shaidan in ya ɗora ɗan adam sai rika jin duk wata dokar da Allah zai faɗi an dame mutane kuma Allah akwai irin waɗannan mutanen da yawa duk wani abin da za a karanta in dai aka ce Allah yana ji an takura mutane don me za a ce Allah don me za a ce addini to addini na Allah ne kalma ɗaya ce za a ce maka mutu bi ghaizikum ka mutu da bakin cikinka addini na Allah ne ƙasa ta Allah ce bayi na Allah ne kai bakka da komi a ciki Allah shirye mu ubangiji subhanahu wataala ya ce wa bashiril ladina amanu nan ba an yi hirar Allah ce uiddatul likafirin su wadancan Allah ya ce wutan da an yi tanadin ta ga wadancan mutanen uiddat an tanade ta an kare kenan yana yana nuni akan fi'ili ne uidda an kare an tanade shi kenan fi'ili ne wanda yake madi abu ne wanda ya riga ya riga ya gabata kenan tabbas akwai ta wutar jahannama a yanzu haka akwai ta sannan Allah yake cewa wa bashiril ladina amanu ka yi albishiri ga waɗanda suka yi imani ba su tsaye akan imani kaɗai ba wa amilu salihat suka aikata ayyuka managarta cewa albishirinsu anna lahum jannatin tajri min tahti al-anhar suna da aljanna wadda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta kullama ruziqu min thamaratin duk lokacin da aka arzuta su aka ba su wani ɗiyan marmari na irin na gidan aljanna rizqan wani arziki qalu hadha alladhi ruziqna min qabl sai su ce ai wannan ai irin shi ne aka kawo mana dazu sai sun doka sun sa a bakin in suka tauna sai su ji wani dadi hallau na musamman Allah ce wa utubihi mutashabiha za a kawo musu abubuwan gasa suna kamantaccen da juna a bangaren gani a bangaren wane ne amma kuma bangaren da ya shafi dandano da jin dadi da kaci kaji dadi a jikinka abubuwa ne suke daban-daban ba wannan ba Allah ce ƙari akan haka walahum fiha azwajun mutahhara suna da matattaki tsarkaka mace tsarkakakka wanda ta san abin da take yi ba ta jinin al'ada ba a jinin biki murabe kama ta tayi ta wani tari tana wani fatar ramajina tana kaki duka wannan babu kai ma kai ma namijin kai ma haka duk wani abin da yake datti ne babu ba bawali ba bayan gari babu wani abin da adam zai yi ka ji cewa ka kyamace shi babu wannan Allah ka taimake mu wallahi wannan shine shine jin dadi haƙiƙi me yake cikin duniya banda rikici hayaniya in mi gare ka baka isa ka zauna lafiya in mi ka takama kake takama baka isa ka zauna lafiya illa Allahumma ka karanci addini kana ƙoƙarin kiyaye addini a lokacin duk abin da yazo to dama zuciyarka musta'idda ala istiqbali zuciyarka ta da kimtsin da za ta iya tunkara shi a lokacin za ka ji sauƙi waɗanda ba sa addini mutum nawa sai kashe kanshi ya hau sauran beni ya duro ya shiga cikin wata matsala yana ga cewa ai an ƙare kawai babu wasu al'ayyamul baida wasu kwanannaki farare masu kyau da za su a cikin rayuwar shi sai halakar da kanshi me yasa saboda babu addini la addini ba karam shine karshen gatan da Allah zai ma bawa alhamdulillahi alladhi hadana li hada Allah ce suna da mata tsarkaka wanda macen da ba wanda ya taɓa mata magana ba ta taɓa sanin wani namiji ba sai kai sannan kuma ga yadda Allah ke wasafta su budurwi ne idanunsu in ka kalla farin fari ne tas baƙin kuma baƙi ne ƙirin kai inda ɗayansu za ta leƙo duniya da duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya saboda hasken da suke za ta iya ƙonewa ɓargonsu za ka riƙa gani ta wajen wannan ɗinsu saboda kyalli da suke da haske da suke gidan aljanna ba ma wannan matan ba irin gini da za a kawo ta tsakuwa a dan watsa a hilin gida su ma lu'ulu'u ne wancan mutumin da manzala yake bada labarin shi na ƙarshe wanda za a hudu shi daga cikin gidan wuta idan ya shigo aka ce ai ga gidanka in ya shigo in ya kalli wannan tsakuwar da aka zuba a bakin wannan sai ya zube su jira ga Allah ya ce ya rabbi a ce a tashi ƙasar gidanka ce tashi kasan gidanka ne to wani tana abubuwan Allah ya tare da su ga ƙorama malam na zumuwa tana gudana zuma ce tacacciya ta asali adda ita da zumar duniya kawai tarayya ne suka yi a cikin sunan zumuwa saboda a kusanto da ma'anar abu aka ce zumuwa eh wani abu ne mai daɗi to ta aljanna daban take shattana ma bai nasara wa surayya hanyar jirgi daban ta mota daban ba ɗaya suke ba ga madara ita ma ƙorama ce ba wani gunguni wanda za ka siyo ko kuma wani karto ana wani kwalhuwa da kuyar babu wannan eh kuna ta wani lissafi ana ta kalkil kawai ƙorama ta tana wucewa cikinka bai kada cikinka baka ji ka ci ka ci ka ci ka ƙoshi a babu wannan kawai daɗi ne malam musa daɗi Allah taimaka mana Allah arzuta mu da ayyuka mana da Allah ya ce kuma ba wannan ba kaga duk wannan daɗin aka ce misali karewa zai ai kuma matsala Allah ce wa hum fiha khalidun dawwama za a yi a ciki babu kuto an fasa babu kuto an kare babu kuto an samu tangardan kaza babu wannan kawai lahiya da mu iya amintuwa da nutsuwa gidan aljanna baka tsoron komi kawai lahiya launi komi lahiya ne ba wanda zai bata maka rai wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin yace ikhwanan ala sururin mutaqabilina idan aka tsallaka siradi za a je ya tsaya misali kai da aljanna ne shi da aljanna ne ya maka wani abu a gidan duniya wanda kada jin haushin shi sai a zo a nan za a yi ta ta kare abin da ya maka karama sai an rama komi da komi bayan an tsallaka siradi yanzu aka yi wannan aka yi allah aka yi aka yi aka yi tasu idan aka yi ramuwa komi aka yi aka kare to yanzu a lokacin kuma allah ce wani za'ana ma fi su durihin min gilli sai mu cire duk wani abu na keta da jin haushi daga cikin zukatan masu imani 'yan aljanna an cire komi da komi wannan hayaniyar na wani keta wani bakin ciki wani hasada wani kyashi wani wane ne jagulgulo ga sanar irin na duniya wanda allah ya zuba mana su saboda jarraba mu a ga wa zai yi kokari ya danna zuciyar shi wa zai kasa to duka wannan za a cire wa ɗan aljanna allah ce ikhwanan 'yan uwan juna ne ala sururin akan wasu gadaje mutakabilina suna fuskantar juna an dora kawa ɗaya kan ɗaya ana ta labaru ana ta jin daɗi ana ta walawa Allah taimake mu to kaga anan ƙarshen ayan nan da Allah ya ce uiddat lil muttaqina an tanade su ga masu tsoron Allah yana nuna akan me an rige an kare aljanna tana nan wuta ita ma tana nan to ina ganin ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu tashi kenan farkon wannan fasali sannan kuma da abinda malam ya ambata a cikin farkon wannan fasali اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله